إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurinmu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke bulkar kada abin nan da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata takwas ga wata na 28 ga wata na Shawwal hijira shekara 1442 wanda ya dace da takwas ga watan shidda shekara 2021 muna cikin karatunmu na bulugul maram na hafiz bin hajar yau insha Allah za mu yi darasi na 64 darasi na 64 cikin bulugul maram insha Allah darasinmu na ƙarshe mun tsaya a ruwa da take bayanin bai halitta ga mutum ya kaɗe ta da mata wadda ba muharrama shi ba sai yana wani muharrami tare da shi kuma da magana matakata bulaguro sai tare da zai maharam jin haka wani ya tashi ce ya manzan Allah an matata ta huta haji ni kuma an rubuta ni cikin tawaga ta zuwa yaƙi kaza ya ce tashi ka tahi ka yi haji tare da matarka shi ne magana hujja mai ƙari ta hana bulaguran mace in ba muharram duk da wani matsala ce malamai kowa da bayani irin nashi misali irin malikiya haka haka yake cewa shafi'iya anafiya su suna ga akwai su dalilai wanda maganar kowa ya sani bulaguran da harbi shi ne aula amma in ta kama tahiyya an akwai amincewa a tahiyyar da za ta yi ko taron mazan ne da mata matan ne inda abin da ake gudun babba abin amincewa in an samu amincewar ana iya yi ko da ba haji ba a wajen wasu tsaya kuma ya aikin haji shi dai abin da ya lahiya kowane ya zama to an samu haramun shi ne wanda babu saɓani kan shi hadisin da zamu tashi insha Allah na ibn Abbas ya ce wa anhu ma'ana muna cikin bayanai da tsawo muka dauko sai ce wa anhu wa anhu iyani ma'ana Abdullah bin Abbas yace annan nabiy sallallahu alaihi wa sallam sami'a rajulan yaqul labbaik an shubrama qal man shubrama قال أخ لي أو قريب لي فقال هججت عن نفسك قال لا قال هج عن نفسك ثم هج عن شبرها روى أبو داود وابن ماجه وصحاب بن حبان والرجل عند أحمد وقف هي رواية تنا دي إنجنشي مرفوعا وقف لا تبتع عبد الله بن عباس كي تشوى manzana sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mutum yana a wajen miƙaci na ɗaukar niyya ta aikin haji sai ji ya ce labbaika an shubrama inda ake labbaika lawan hajjin ke ko maratan sai ji kunya daga murya da labbaika an shubrama sai annabi tambaye shi man shubrama waye shubrama da kawa niyyar aikin haji ya ce akulli wannan wana ne shi na shaka mai ruwa ya yi aku li ko karibu li dinan ga guda ce wani makusanci na ne ko dan uwa na ne aka ce akun ana san ciki da yawa kokani aka ce karibun kenan iya aboki ne ya don dangi ne shi dai ya ce da wani makusanci shi shi ne yawa ne a aikin hajji sai faqal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi hajjajta an nafsi kai da kake mai wannan ne ka taba haji taka kai hajin ka yace la annabi ne ba bai ba haji yake ma wannan ne ajin haji sai qala annabi ya ce mishi hujja an nafsi suma hujja an shubrama ka harawa kanka haji to kanka ba shubrama haji nan me ya kawo wannan magana matsalar wanda za ka mahaji in kai kayan haji ne amini baya magana baya na ana yi ma wani haji ya magana za ka ma baban ka sauran ko wani tunan sai ga wannan ruwaya don kasancewa hajin da aka ce yana yi ma wani wanda zai ma wani haji sai shi da sharaɗin damar ya haji shi amma sabon a haji bai ma wani haji sai shi in yayi zai yi ma wani wannan shi ne magana zamnan na kan maganar wani bai iya ma wani ba tare da yayi kuma nan ana kan hujja ce kenan wani na iya ma wani haji amma da sharadin shi yayi kenan sai masu zuwa aikin haji sai a diba wanda zai ma wani in za a ɗauki wani ko a can ana ɗauka ya ma wani aikin haji kuma da maganar wasu na ga cewa ta wannan kenan zan je umara irin da ake zuwa kuma masu yin umara biyar shida bakwai ma baban shi ma kakan shi ma waye ta umara shin wannan ake ni wannan ana magana doko haji a miƙatinta wannan masallaci na aisha suka ce aisha bai daga cikin miƙatin aikin haji ko na 'yan gari ko na baki ba miƙati ba ne ba za mu ga miƙatin aikin haji wannan kurin wata mas'ala ce ta taba kasancewa ga Aisha radiyallahu anha a lokacin da aka zo aikin haji da tare da jama'a da matan shi sun zo wanda kowa sa abin da ya wakana dai da wanda ya ifradi da wanda ya kirani duka dai da aka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa duk wanda duk wanda zai aikin aikin haji in dai bai zo da hadaya ba to ya maida hajin shi umara ko da can kada kun da aikin haji da umara ko haji ka dauko yace kowa ya rore daga um aka aikin umara tawafin umara sai ayi a warware amma banda wanda yazo da hadaya wanda yazo da hadaya bai warware ba har yace ni ma abin da yazo mun daga baya inda da ruko yazo muni da ban koro hadaya ba wanda wannan ya tabbatar da maganar kenan a shi ne anayi magana hajji ta shiga cikin umra tashin kiyama ko kai ne naman ce ni hajji ne ko na ne kira ni daga can ko kai ne kira ni an ka zo sai ka warware da da kayi tawafi sa'id al-bila azra na daga dabbai hakuru hadaya sai ka warware ta ko abu san bayani ne masu dauko ne ba sani ba ya ce yayi aikin umra ya warware ko da daga can ne aikin hajji duk sai ka mai bayani ya warware hajjin yayi umra in umra ko ya warware ko ta koma umra shi kuma yayi niyya sai takwas ga wata na zuwa mina ya huta kuma da sabon niyya ta zuwa aikin hajji kuma to wannan wannan masallaci da aka zo haka Aisha radiyallahu anha sai an zo kayan ayi tawafi sai jini zo mata manzon Allah shiga wajen da suka tana kuka tana kuka sai gano ita anufisti ana koi jini ne zo miki na aida ita kukan me zaki wannan wani abu ne Allah subhanahu wataala ya rubuta ma diyan Aisha ɗayan hawa ba wani matsala ki je ki duk aikin da ake na aikin haji amma kake tsawafi na kaba sauran aikin da na haji da aji aikin da karshe ita ba ta yi tsawafi ba na sa'ayi da ake na umara ita huce kai tsaye har aka huta zuwa kenan arfa aka huta mina aka huta arfa ta yi ta haji ta dawo to nan da aka dawo sai take da ita ai ba ta yi ba aikin umara na hudu duk da cewa abin da ta yi ya zai ɗauki mata gaba ɗaya tunda bata ajiye harami ba ta ajiye ba tana tare da abu to amma ka sa wani mata sai ta tada magana cewa take kuka ta da duk matan ka sun koma da umara da haji ne da haji kadai anan da ce ma Abdurrahman bin Abubakar dan uwanta ka je ka kai ta can shine ta jira na ayi wannan kai yana mata cewa wurin da ake cewa na wurin su ai Aisha ayo ka kai ta can ta yi niyya shi ne kusan ƙashen ƙarshen harami wajen gaba da ƙarshen harami ga yadda can ta yi niyya ta zo to wannan shi ne aka samu a wannan kakin kaɗai wani ya huta daga makka ya yi je ya ɗauko niyya umara shi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya mata rai kuma dama abinda ta yi dama umara ta koya can kuma aka ce abinda ba zai zama to in ma ya zama hujja ko dololin hujja cewa matar da ta samu irin halin Aisha bata samu umara ba aka wuta yi ita kai take da dama ta shiga wannan magana amma irin yadda abin zama al'ada a yanzu mata ko maza mutum za shi daga makka fita daga makka ya je masallacin aisha ya ne ko umara zo ya umara ya koma ba a taɓa samun ma bayan aisha tana ba ba taɓa samun ba cikin mata na salma ko matan sahabbai ko sahabbai ko tabi ba samu ɗaya ba cikin magabata wanda aka hujja da shi wanda ya taɓa huta daga makka ya je wannan wurin ya ne umara da ba ta samu amma an zaɓe zama kamar wata suna ce ma ta yin umar kuma malaman sun ta magana kullum sun ta malaman harbi suna amma ba su iya hanawa amma abin ko can yawancin niyyar suna bayani ba wurin abu ne ba amma abin ya zama al'ada ya zama ta suna aikatatta a yanzu na har ma yan mota yan jigila ya zama kasuwa ma gudun umara umara umara a yi ta zuwa ana zawa sai ka kullum yanzu abin da bai tushe kuma an yi girma shi abin da bai da asali ga an yi bin shi ne wala abin bai da wata madoga ta shari'a ta irin da muke a yanzu mutum ya akwai zai umara goma kan ya dawo ya ma wannan ya ma wannan ko shi ya koma da je na je wannan umara ya wani kuma kullum mai umara ko shi wata umara ce to gaskiya abin da aka samu ba ta samu manzana ko sahabbai sun ta huta daga makka sai bulaguro na musamman ita umara sai bulaguro na musamman ka zo ga mikati ake zawo ake shigo umara a ce misali yanzu babu laifi ka zo maka ma zawa maka su ha zawa maka kai sai madina sun zo maka sahabbai su Allah sa ka tafi Madina to wannan wajen dawowa daga Madina zaka samu budaguro ka shigo Makka daga can miƙati yake ne Umar ba lai bane ba shine bana akwai shi amma kautar daga Makka in je ne Umar shigo sai ba samu ya gabata daga manzon Allah ba biyu ba sabai ba sai ba tabbata cikin aikin Abu Musa kai manzon Allah yawan shi to kenan yanzu in ma za ka yi in wani misali ga wani naka ne eh ka ce madinan dawa yake sake wata wajen madinan dawa shine madogara babba wa wannan ruwa da tabbata ta ce ta inganta da shi ya ce wajen Imam Ahmad ya ce hadisi mauqufi ne amma hadisin iya da marfu ya tabbata marfu tabbas wa anhu radiyallahu anhu ma qala خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم الحج فقام أقر بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت الحج مرة فما زال هو تطور رواه الخمسة غير الترمذي وأصل في مسلم من حديث أبي هريرة wannan ruwa ta Abdullah bin Abbas abin da yake ba labari iya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam khatabana ya mana huduba a huduba da ya ce mana inna la kataba alaikum alhajj Allah ya farata muku aikin haji wajibi ce a ji haji na da wannan magana na ba su labarin hajjo farilla ce gan kowa sai shi a ƙarabin haɓar sai tashi ya ce to a fi kulle amin ya rasulallah wannan haji da aka ce mi duk shekara sai an yi wata wanda bai shuru sai da maimaita dai annabi sai lakul su ala wajabat inda na ce wajibi za ta zama wajibi anan ne yake musu bayani cewa ku tsaya a inda aka tsela aka ce maka zaka da mukari misali ya kana misali da kakwai na yahudawa banu isra'il annabi ce abinda ya halaka da banu isra'il yawan tambaya yawan tambaya kuma aka ba su amsa a annaban nasu kaga a yawan tambaya rishin tsayawa inda aka ce maka isa ta bakara ta yahudawa inna la ya'muru an tasbu al-baqara Allah muku umarni ko yanka baka ko yanka sani ko na cikin su inda kurin suka hausa munana sai ko sai sai ga shikenan ko sun huta ko ko yanka sani shikenan Allah ga abin zai a to ai na baka tsaba alaina mu sani iri ne wacce iri ce sani sani ya ce aka zai magana ya shekara burburuwa maka mai kari kaza ka dai haka da launi dai suna har abin ya kai wani masu wahala an ta tattaɓa ce inda suka kusa ga kun sani a kuran a ita ba budurwa ita ba tsohuwa tsaka tsakiya a tuwa ta algam ta malon ha mahallon ta don abu ka ga shi shigi ne kurin ka zaba kai ka huta kurin inda sun yanka da farko da sun samu huta amma bin wannan yawan tambaya abin ya ƙara tsauri har suka je suka sani suka mata sai mai tsada ta musu wahala sani kenan a takaice kurin an ce maka hajji kurin kare guda ba ce maka biyu hajji kurin ce kurin ka kare irin mata da gana ya ce na nasu keke to sai ki ne gobe ga mun ko uku wani ya ce na miki uku gaba daya ba ta tarko ko ya suke da keke kenan ko ba ya rubuta a cikin nasu ki wance ko a tambaye shi suke nuna mata har wani shi ka fitina kashe ce ya kare duk uku ma ya gaba daya ta rigima kuma kurin saki ya ce ya sake ta kurin asan saki saki ɗaya ne kurin na sake kun ɗaya ɗaya kurin ɗaya ne amma nawa ne tunanin da ya kai wani zai yi zuciya kaga ya kasa don kai kasa ya ce ya ƙara wai ya gaza ya ce ɗaya ne kamar akwai sauran kenan ya ɗan laɓa ne ba wai shi ki kawo abu damu mafi yawa cikin wushi ne wani abin da yawa yalla yawa kana wani abin yawa kana wanda ke muna samun tambayoyi wallahi kurin tsananin jijin kasawa ya ce ya ciki to amma wannan cewa ta bai nawa ce nawa suke nawa kai shi a zuciya ce ce inji daya kamar ya kasa kenan ya ya ya kenan akwai ragowa kenan ko ya dan mallake he ce ya ta uku da miki ma kun tada na ce kun ya kun suke su kun cike ko suke daya to da yawa mutane suna da abubuwan yawan shi shi cikin abu to shi dai anan manzo Allah ce inda na ce wani da kawo jama'a kuma za ku yaba yace alhaji marra haji ta farilla guda ce fama za to ta'o daban da ya ƙara akan guda ƙarin neman ladari duk da kansa sun kawo shi bari turmizi amma asalin waye a wata cikin sai musulun amma a ruwaya abu abu huraya ba babin abbas shi kenan sai babul mawaƙi mawaƙi mana wurare da aka ƙayyade duk da akwai ya ce mawaƙi na lokaci akwai na wuri nan na wuri muke magana na lokacin da masan ashirul hajji tun daga kenan shawwal lokaci ya shiga zulqada zulhijja wannan wata uku su ne wata na dun a watan in kai ne aikin hajji daga shawwal kana iya zama cikin hajji aikin hajji ka je ka yi umara ka zama ka kana cikin hajji in ma kirani ne kana cikin hajji tun daga watan shawwal wannan sanin wannan abin ya ɗauki ya mutum wata shubaha da ake samun rigima a makka da al'azai ko da saudiya na maganar a ce za a wata bakwai ga wata shida ga wata bakwai ga wata su ce ai su sai takwas ga wata an ba haka ba ai ya na za a yi niyya shi wannan kuma na bane wanda abin da ya yi a wata takwas ga wata amma ita niyya niyyar umara kai niyyar haji tun daga shawwal kai niyyar aika haji kai tun shawwal duk wannan watannin in ka bari ya ana ya mara arafa kau kai niyyar haji haji ta yawa ra'arafa kai ne ya sahi ka samu na zan ta hajji yau yau kana da hali malaka Nijar ne malaka Nijeriya kai ka samu ka a Jidda kai je ka huce kai tsaye ka sai kuma kai hajji kamar kowa hajji ta samu ko baka je mina gaba ba ko baka je mina gaba ba kun ka wuce direct kur ka zo misali an wuce mina ka samu ko Saudiya misali ra'arafa kurin hikka wuce kai tsaye kurin arfa annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shiga hilin arfa a wannan tara ga wata har asuba a ce ma ka sauko da magariba ka sauko jidda ka samu wanda kai ka hilin arfa in dai ka shiga hilin arfa awa daya dan mutuna kai ka shiga har asuba shiga arfa kun ka samu haji haji ta yi in dai ka shiga arfa ka yi kisa albujin magana ta rigima yau ba ta yi ba ta waye ta ga wata to na bane wanda ya ajiri ne haka ya kamata a yi aje a yi kwata wata a je mina a kwana a wuce duk in a cikin wannan kwan in dai aka asaba ta bata yi ba kurin ka sauka kayi wanda yake ciki hilin haji arfa ne aka ce ka'ida baya huta ba daga hilin arfa ya yi bayan faɗi a rana wannan wanda ya shigo da wuri amma ba an ce ba misali an ka shigo bayan magariba ba ba haji a ha asuba ha tun daga wurin arfa shi aka ce da wunin da wunin wunin da ke bi ma dare da ke bi ma wunin daren arfa iya limam tiya masauran daren sun sami garba alamishi juma daren juma yaushe daren juma alamishi daren alamishi dare ce daren juma amma ita arfa wunin na daren na gaba yabinta sauƙi ga al'umma har dare a ran nan ka shiga arfa ko in ka kama arfa kenan ka ga wata rigima wata ga wata a ina za a yi niyya duk wannan ba bai matsala komi don ta kama kon kai kuro a wata bakwai a wata ma shi ta wata ko bai ba za ka wata kai ko a ce maka je ka sauka ba daya ka kauce daga Niger ka aka aje aka aje aka muku wurin sauka Amina me matsala amma kun sauka Amina can wani kun kai tsawali kun koyi umranku a ce masaukin ku iya Amina ba matsala komi kun kun kai ni sabon ne kun rata ba ta ko a matsala a matsala ko illa arami abin da yayi kada nan ka je nan aje mina a wuni duk wani abin na abin da yayi a cikin ya cikin wajiban haji a cikin mustabai mustabai ne aikin haji bai cikin wajiban haji ma wannan ake na wajibi na bayan arfa ne ake cewa kwanan mai na wajibi bayan ba na kayan aje ba aje arfa ba amma a tsarance haka ne aje mai na takwas ga wata a kwana da sahi a tsaye a na tsarin haka ne ma ka ɗauka wani tsarin ba haka ba kan matsala ce kwashin kaka matsala haku turge ma da kai da ijoji sai yanzu kenan nan muna magana na mawaƙi na muhalli na wurin da ake ɗauko niyyar ake kai shi ainihin wuri daga shi ne za a ɗauko niyya ta aikin hajji sun za mu ji wannan wuraren wanda daga su ne ake ɗauko an ibn abbas radiyallahu anhu ma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli madinati al hudayfa wa li ahli sham al jubur wa li ahli najd tanna al manazil wa li ahli al yaman yalamlam kunna lahunna ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه abin da yake ruwaya ta Abdullah bin Abbas yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi lokaci na yawa mutanen Madina wuri na dokar niyya mutanen madina shi ne zulun hulaifa suka ce a bar ali da a ce a bar ali ko a biyar ali a bar ali wannan a biyar ali su ne a yau asalin da ake tare zulun laifin da wannan wurin shi ne wanda ake dauko bayan mutu daga madina yan mil sha biyu ne ko kilo goma sha biyu na sha shida kilo sha shida zuwa dai wurin daga masallaci zawa wurin na ake niyya duwan da ya zo ɗan ɗan madina ne dama suna nan wurinsu kuma da masu zuwa da masu zuwa madina don aiki don ziyara kai shi da yake da zurfin lefa ita ce wuri da aka ajiye domin shi ne dai wanda ba matsala kan gaskiya a to wani ahali sham aljufa na an ce sham a wancan zamani su ne aka sani a nazai wurin sanannu amma duka wannan wuri ne da wurin miƙatin duka 'yan afirka da afirka da masar duk wurin ne masu to daga yamma iya cikin wurin da ya kamata mai niyya ta aikin haishi to matsala a yau yau da gwada gwada kusan da inda teku take cinye wuri wannan wurare jufa a yau wacce ba a samun wurin inda yake asalin wurin damunan rabin ita kuma rabin rabin daga jidda kilo ya ka dogon tafiya kyautar minisa ka daga rabin don a cikin zaka yadda take seti to shi yasa a yanzu rashin wurin jufa babu shi shi ne ake da matsala mutanen afirka wajen wurin mikatinsu wasu sai a ɗauka a jirgi mana shi ne magana mai sauƙi ma kenan daga an zo a kusa kan suke hudu suke mun zo mikati dama haka shagar jirgi da haramunka amma wani an haka lokacin da irin masu jirgin yawon masu zuwa maka aikin hajji a makare amma tsarin da ake da mai sauƙi su ko mara saboda sun wani wannan rigimar ta sa ko mara ya aka tsarin yanzu ko don aka ɗauki alhazai namu na afirka ba a tsayawa da su a jidda kai tsaye sai a kai su madina in dai ba su wani matsala ba ne ka ga zuwa madina ba matsala ko ni amma matsala ta alhaji a yanzu a sabke ka a jidda da farko kan yi maka amma in ma ka sabka a jidda hanya mai sauƙi gurin sai ka kama hanyar madina sai ka sai madina kun ziyara kaga daga can ka dauko niyya ba wani sabani kanta amma inda yake da matsala wanda zai zo daga jidda zai zo ya umara ya koma ba tare da shi ne ke da matsala ta wurin miƙatin shi daga cikin ruwan ne da ake saiti idan ka saba ko baka yi harami ne yake da magana ka huce wurin miƙati shi ne nan a shiga yanka za a yi za a yi a yin laifi ba yanka na ka shiga rigima ne amma abin da ya yi mutum ya yi ƙoƙarin tun haka da masha Allah zuwa Madina ko ka zo jiddan ka sai madina ka je ka ziyara kuma ka ɗauko min katin babu rigima ko ɗaya domin ka zo madina za mu ga ruwa gaba shine bukatarka to ita yanzu da dafa tsakaninta da maka wajen kilo 100 wajen kilo 400 ne da 20 ta wani abu katsan kilomita daga wurin da zawa maka amma jufa ba da wurin ƙarfi ta asalinta kilo 200 ne wurin da ake ce yanzu kilo 200 ne da takwas 200 takwas ne amma yanzu tsawon mafi tsawon wuri mikati shi ne na nasarar riba na yan madina shi ne garisa da maka sai ya ce wali arin na tsanin manazil tsanin manazil ita kuma wurin aka ce mutanen najad mai najad aka ce na aka ce tsanin najad mutanen wajen riyad riyad riyad masu to daga wajen riyad kina ce arewa maso gabas ta maka don daga madina ma kusan gabas suke riyad to kenan mutanen wajen najad su ne aka ba su karnin manazir karnin manazir cikin murmurin su shi iya cikin shi 78 na tsakanin shi da maka kilo 78 karnin manazir wannan kowanne kenan ɗan gari ga zan yanki ga zaka an zasi to akwai abu da ake cewa malaman zaka a sauriya ta yanzu ya ce to iyayewa kai misali ga ƙarfin shi ne wurin ku to amma mai hutarwa ta hanyar ya ce setin wuri kaza an kazo wuri kaza ka ɗan gari kaza kakka huce ga setin wurin miƙati kenan sai ka yi daga shi na kace mun namu daga cikin ruwa ne aka mana seti daga cikin ruwa ne aka seti daga cikin ruwa na mun nan yake yanzu wurin setin da inda baka je garin ba yace wannan wali ahli yaman ya lamlam su kuma mutanen yaman ya lamdam ya lamdam mutu wajen bangaren ta yamce gusun masu wajen yaman kenan shi kuma wajen kilo 120 tsakanin shi da maka samban kilomitin ya ce don cewa kanan nazi shi ne mai kusa kanan nazi shi kusa da maka to annabi da ya jero a nan waɗannan wurare guda hudu zulhulefa ga 'yan madina jufa ga aisham kuma da duka mutanen yamma annan manazir ga mutanen najad lamlam ga mutanen yamma sai ce hunna lahunna wani man ata alaihinna min gairihinna mimman arada alhajj aw duha hunna ya ishara ga waɗannan wurare da aka ambata guda hudu lahunna ga jama'al waɗannan garuruwan da aka hudu juba ga 'yan madina sham ga wannan zurfelefa ga 'yan madina juba ga 'yan sham kada munazir ga mutanen najar ilamun ga mutanen yaman wannan wuraren kenan na wannan wuraren na wannan 'yan garin ne wanzu ka wuta wannan wuraren to sai ta yi waliman ata alaihinna min ghairihinna da duk wanda ya biyo ta nan ko ba dan madina ba ya biyo zurfelefa zai zakin haji ko ba dan ko ba ɗan shan ba ya biyo ta jufa ko ba ɗan wannan ba najar ba ya biyo ta kanan manazir ko ba ɗan yamma ba ya biyo ta yalamlam kenan wani wuraren na yan garin wanda aka ambato ne duk ma wanda ya biyo ta garin ko na gairin hinna ko ba ɗan garin ba ne ba ɗan kaka ce a ku mutane mun dole ka je wani kaza tun sai mutum yamman ne ku afirka ne na ku dole ku je sham da kun je jidda bai ku ga madina hada ka matsala sai na mutum a wajen annabi ya bayani dalla dalla wani wuraren kar da an ce yan kuce mutanen madina kurin a da yan madina ne da duk wanda ya biyo wurin ko ba dan madina bane ba kina shi zaka da sauki a yanzu yin doka umra ko hajjin ka daga madina an kaje mutum kai ziyara ka nan babu wani sabani lafiya dau zaka yi kayanka inda kowa ke yi kuma dan nan ka biyo ka biyo ta nan ne kai ba dan madina bane ba dan Niger ne ko Najeriya ko ina ne amma hanya ta kawo ka zaka makka sai ka yi daga nan shine abin da ya bayani hunna lahunna wannan wuraren na ɗan wannan garuruwa ne wani man ata alaihinna min ghairihinna da duk wanda ya biyo ta wurin wanda ba ɗan wannan wuraren ba kuma cewa min man arada alhajj aw umar amma ga wanda ya niyyar aikin haji ko umara na akwai tafkiyu da wani bayan da yake badawa akwai masu ganin bai halitta ka shiga maka ba ne umara ba ne haji ba da ba ibrahim baiwa a shiga maka ka kurin dole ka shigo da niyya to wannan ita cikin kore wacce fiqihun tunda annabi ya ce mai mana aradar hajji al-umra kirhe mai niyya ina iya zuwa harkoki na saudiya in je in sauka a jidda in je maka gaira jama'a in zo bai mara ba bai ne yawon allah ba don la asara da kai ne yana asara shi kai shi dai ba dole ba ne iya yawan mutum masu zuwa mutum ta ziyara sai ka dawo baka ne umara an zai ka dawo ka shigo ka biyo ka taho baka ce baka ne umara ba bayan wannan ruwa hadisi ya zaka hadisin jabir lokacin su kama hanya ɗaya cikin sabai wannan wanda ya wuce ya bar ya rubuta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wanda ga baya bayan an wuce haka zo duka tabi ne kenan shi ta da annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ba dole bane ba a ce baka ni a dole ya kai a in ka so ni ga wanda ya niyyar ko haji ko umara shine kai wuce wannan wuraren sai yayi niyya in ya wuce kuma ya aka ce ya kai ta wajibi ya bar abin da yake wajibi ya laifi mun laifi ne na kuma malamai suka shiga magana idan ka za a yi ya za a yi dai amma laifi abin da yi ka koma ka sake daga wurin ya ce kenan da ya ce hunna na hunna wani mana ta alayin garin yinna wannan wani wuraren ne ga wanda da wanda biyu ta wurin wanda ba ɗan garin ba ma mai mana aradar hajji a wani umara duk wanda ya ne aikin hajji ko umara ya ce wa man kana duna zalik to wanda yake ƙasa da nanwa ya ce famin haifu an sha daga inda ya taso misali yanzu tsakanin maka da madina kilo 400 ne da shara akwai garuruwa tsakanin maka da madina garuruwa suna da yawa to ɗan garin ɗan zai zo aikin haji aishi bai mikati tun a cikin mikati kayan ya huce can ya ita madina kina sha hudu ne wani mikatin ta tsakanin maka kilo ne kilo 400 akwai garuruwa da yawa to duk garin da yake cikin wannan mikatin na madina zuwa makka to duk wannan garuruwan ba sa zuwa mikati a ce ka koma can miƙaƙi kayo babu wani magana a ce ka koma miƙaƙi masu zama masu aisha ma ka ce kaje inda miƙaƙi ne mana aisha gin ba ce ka ce kaje can ka dawo inda haka gaske ne ma akwai ana iya ma umarar da ake can so biyun ta kai ne ga maka dan maka bin bai wurin bai bukatar zuwa kuna dan maka bai wurin bai wurin miƙaƙi da maka to amma duk kai da da mun da abu ne ba shara ba ta kai an tashan wala a ta zuwa wajen miƙaƙi wai ba ta aisha ana dawowa a takaice wannan in ma hanyar madina ne yan kanan munafiki ne duk dai wanda yake ciki da wurin miƙatin da aka musu kai garin ka shigo ciki ba ce aka koma baya ka je can ka ɗauko niyya ka shigo ba yi inda irami ne babu wani magana wani ƙara makarin hujjar cewa ba magana umara a zo makarar sun aisha a niyya a zo a koma babu ko miƙatin mana ziki ko miƙatin ziki ba yi sai ta yi hatta ahalun makata min maka har yan garin makka ba sa zuwa maka da masu a cikin harami suke cikin maka da shiga su suka daga mako to haɗin maka babu inda da maka ke zuwa ɗauko ne aikin haji da bai ta umarar masu maka zuwa umara bai je dawo to ko hajin zai ɗan maka bai bukata zuwa wani wajen miƙa ce zai yi hajin shi daga inda yake kun zai ne shi ɗan maka takaru ne kai ce zama kake a can zuwa kai ɗan maka da wani ka zama maka a zamani bai bukata zuwa ɗauko harami daga miƙaci wanda ya biyo ta wurin da wanda ya shigo ne inda ka shigo to shi ne ake bukata ka shigo wannan wurin da aka kayyade ba tare ba da harbin aikin hajji wadda ruwaya imam bukhari ya kawo muslim ya kawo ina da ke nan hata ke an kwanci hadisin dai cewa ibn abbas ya bar labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wa qatala ahli madina yayi wuri na miqatin mutanen madina dal khulafa ya kayyade musu wali ahli sham su kuma mutanen sham juhufa wali ahli najd qarn manazil duk sunan wurare ne wali ahli yaman ya lamlam shine mutanen yaman kunna lahunna wa inna wurare ne an wannan garuruwa ne wali man ata alaihinna da duk wanda yaje wannan wuraren min gairihin ba dan wannan garuruwan ba min man arada alhaji al umra wanda yake aikin haji ko umra wa man kana dun zalik wanda yake cikin wannan wuraren na miƙati famin haisa an sha daga duk da ya taso kun zai ne aikin hajji ko mara hatta ahlu makkata min makka haɗin makka za su niyya aikin aikin hajjin su daga cikin makka za su niyya sai wa an aisha ta radiya da kasa wannan abu daya su yan makka da ake magana ta mutu ake Allah ta zaka liman liman ne kun hatta masjid haram shi dan makka ba wa maraji maraji da ba dan makka bai bukata wannan dan makka ma bala gurbe je da biyo ta ba magana a makka aje a huta aje a maraji take babu asali bai cikin ake magabata tun daga manzo Allah hasna bai babu mutar da muke je umara shigo dai umara sai dai in ya fito daga tawunan wuraren zai shigo maka ya shigo da ni umara amma ta shiga maka in je in yi wani wuri in yi yanzu umara ko ga maka in yi umara ba babu an maka bai wani abu idan kai tsawafi kurin a maka ya tsawafi kurin ko in ya wata bulaguro zai dawo ya niyya shigo da niyyar umara وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة تكي تشوى يا يوا متانا عراق يا مسؤولي ذات عرق ذات عرق ولين أنت كمان كيلو دري daga makka to shi matsalar shi a yau abin da sa shi bai shahara ba shi yasa yake he ta kai ina nan da shekara kusan hijira 1414 sannan shi zamta shekara kusan 32 aka tsaya aka zo aka yi aiki aka yi wuraren alama aka yi masallaci a wurin don shi an ce babu ba wuri mai hanya ba irin ta samun taranna ta fitar ba san wurin ba ma yadda aka je da malamai da komi da malaman tarihi aka je aka ta binciken wurin aka gano ma aka gano wurin yadda aka ce aiki a gano da kyan ya kai masallaci a wurin don shaida kuma kai alamomi wanda aka samu suka san tarihi ma bai shahara don ba shi ba kan ba hanya ake ba ce sa a yanzu bai cikin ma wurare da ake a gama manzu dai sun taka mai alama dai sun mai aiki na musamman kai mutanen iraq ta can in su biyo can za su sai ce ce wannan rawahu abu dawud wa nasa'i wa asalu fi sai muslim wa asalu inda muslim min hadith jabir bin abdullah anhu illa anna rawihu shakka fi rafa'ihi في سير البخاري أن عمر هو الذي وقت ذات عرق كاجي مغانا da yake so ka anan wannan ruwaya akwai cikin sai muslim imam muslim ya kawo ruwayar amma hadisin jabir sai dai shi wanda ya kawo ruwaya ta jabir ya shakka hadisin annabi ne ya hodi ko ko jabir cikin sai da bukhari akwai ruwayar amma cewa umar bin khattab shine ya kayyade ma zaka irka ba na bane bake ne wurin umar ne gaskiya tabbata da wancan ruwayar da bane tabbata in kanci ruwayar ta kawo annabi ne sai sallama ya musu lokacin umar bai wani abin da da ra'ayi ba na abin da ra'ayi gaskiya kuma tabbata ruwaya ta tabbata da albani ingantar da ruwayar annabi ne ya kayyade zaka irka a wajen mutanen iraq وعند أحمد وأبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مشرق العقيق فإتما عقيق إتما وليني وندا أكوا مسكو متانا غبس غبس دم مكة ثم دين ده ونوراني أنزو nan za a ce ba bane ba ana samun su amma duka dai wurare ne da an kazo ta biyu an gudu wani bishayen ba wancan wajen dubai na ne sharuka can suka biyu suka biya ta can wajen namu dai a nan inda za a biyu na haƙiƙa ne namu na asali jufa ne kuma wanda aka ake yi ta mai sauƙi ta zama jin zunu da fa shi shahe mukuna sai babu jul iraq fasifati baban hanyoyi ko kaloluwa na harama mai na iya ne al-hiram mu a da muna ce harami kayan wannan sunansu kayan libatar iram ne kayan harami ne to ma mu hausa ta sai su kirayi kayan da iram kaya ne wanda ake sawa lokacin harami amma iram dokan niyya ce ta aikin hajji ko umara shi al-ihram ganta al-ihram ba kaya bane ba kuma shi kaya nan ba wani a ce kasa abinda kurin ake kada sharadi namiji an sa sharadi ne kai ya sa duk abu mai naka dimke gaban shi aka mai aka mai sura misali ko riga ko wani zai sa duk abu da ke mayayi ne ya ta izar da rida shine kurin aka hana ka mata yi ne suke mata ba su da kayan harama na musamman namiji yake da kayan harama ko su malam san bane ba kurin dukkan da yasa kadda yasa abin da yake da dimki riga ko ndo kun babu sharadi a ce dole sai hori ne illa hori shi yayi ko ba da hori bai arabi kun gane ko hori bai cikin sharadin kayan harami sharadin kayan harami babu dimki kurin riga zane da kurin da mai yi da kurin ko baki ne ko jani yayi illa abin da ya yi ko ba aikin hajji ba ne ya ce ya yi tuwa musulmi haram amma wai ba dan ba cewa wai sharadi ne sai hori to wannan namiji ake magana shi ne ke da sharadi in zai ne aikin hajji ya zama to iya da kaya wanda ba ɗinkakku ba babu wando babu riga sai mayayi da iza shi ne magana amma mace samsam ba ta da kayan harami a ce ga irin kayanta illa kurin kasta ya ado kurin wannan kunku na kunku a gida ne ba nan mana suke baka sama da hankali sai ya mata harami ga harami wata mata harami biyu wai harami ne a mata jalabiya da wando shine haramin ta wani ba kai walabi ba wani harami mata ba ka mata kurin kayan ki ne na gida su ne kayan ki na harami illa kurin zaman ta damar iya misali zaman iya misali mace mai kame kanta wanda a garin zama tana san hijabin ta kanta na sutura ba wani sai ka sake kaya daban na harami kayan ki na da na gida take sawa hijabin ya kasa ko ina kin luluba haka zaki aikin haji dukkan da kika sai illa kun ba son sami a duniya doni shine kuran kun ba sai wari ba to yanzu nan da yace babu wujul iram kai hanyoyi wasu irin harama ake kuma siffarta ya ake yace an aisha radiyallahu anha qalat kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam am hajjatul wada' فمنا من أحل بعمرة ومنا من أحل بحج وعمرة ومنا من أحل بحج وأحل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أحل بعمرة فحل عند قلوبه وأما من أحل بحج أو جمع بين الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر yace ruwa aisha ta ce mun wuta tare a nusar da salama an mahatisar wada shekara ta hajjin bankwana ta da hajjin da guda ce ta bankwana ba bibi ta bankwana daban hajjin da ya ce da nusar salama faminna mana halabi umara a cikin makon da ya ɗauko niyya ta umara kun daga wajen mikati wa minna mana halabi hajjin umara a cikin alhazan akwai wanda ya niyyar hajji da umara mai kenan kira ne wancan umara kada ke ta mutu zai kenan wa minna mana halar bi hajji a cikin mu akwai wanda ya niyyar hajji kadai kenan shi ne ma kenan kenan ifradi kenan ifradi kenan ifradi zama kenan hajji in ma ka yi ta mutu ko kira ne ko ifradi sun zai wani hudu kudu akwai an kace ta mutu kenan umara kada ka niyya daga can muka dauko ne umara baka musu haji kai ka zo maka ka kare umra ka kare kuma daga baka yin sabuwa ta aikin haji dan za a huta mina shine kayan ka ta mutu kenan ka dan more ka huta ka huta har mun kai komai kuma ka da sabon niyya shi ta mutu shi kuma haji da umra shine kirani ka da koniya da baka lamun hajjin umrata ka da koniya haji da umra shine kirani kuma ni faradi kuma da baka lamun hajjin tunda sai kuma da ku haji kadai ba umra wannan shine niyoyi da aka samu na niyyar kafiya ta aikin hajji umar to wannan haka aka hoto wani kala ko kina akwai min kirani akwai min tamantu akwai min ifradi sai take cewa wa amma man ahalla bi hajji aka ce fa amma man ahalla bi umrati wanda suka dauko niyyar umara daga can fa halla inda qudumi sai warware harami lokacin da yazo ma'ana me ma'ana da yazo dan da ka zo makka za ka fara tawafi na umara da ya sa a yi umara sai aski kenan wannan sun kare sun warware harami sun sa kayan su ne kamar kana garin kayan ka kamar kana garin kuma ka wasa ga cikin ake umara wannan suka zo ne umara kaɗai ba amma wanda ya niyya wa amma mana halaga amma wanda ya niyya aikin haji ko jama'a bin haji da umara tan ko ya gama kan haji da umara shi fa da mai fillu ba su warware ba hatta kan yawmin nar har ranar sallar da ya to amma nan bayani ya gabata an samu mushkila kan abin akwai wanda suka yi haka ke kuma akwai wanda haka suka yi mana da aka zo asali haka aka taso daga can wani umara wani haji wani kirani he da aka zo ne gab da maka manzala ya kanan labarin cewa duk wanda bai zo ba da hadaya wanda ya ne aikin haji ko haji da umara in dai bai koro hadaya ba ya warware hajjin shemira ta umara hajji ka ɗauko daga can miƙati hajji da umara ka ɗauko ka warware su koma umara daman da ya umara mai matsala ya ce nima inda abinda na samu daga baya inda da harko ina da ya zo mini da nima ban zo da hadayar ba a nan iya karantar cewa yin tamattu'in shi ya yi shi ma ga dalili to da aka yi haka kenan nan suka ce akwai bai rore mun yace kenan wanda suka zo da hadaya ne su rore ba eh wanda suka zo da hadaya ne ba su warware harami ba sai da aka je arafa aka dawo aka yi jiwa rasallar aka aka yanka to kan suka warware haramin su suka zo ka tsame fada magana kenan amma akwai magana can sannan bu da dan ba kata ba cewa wanda suka zo da su da hadaya sun warware sun shiga layin kuma anan yace haji ta shiga cikin umara ta shin kiyama kenan ko kai ne haji daga can ko ran ka zo tana aika ma umara kai tsaye ya ka warware ta wannan shine abinda a yake kai hanyoyin da asalin abin harama kan guda uku su ne to yanzu haka akwai masu ifradi kurum me shi ifradi ga mai karaman kari yake dan abu sai ke dan fa'ida me fa'idar shi shi ifradi ba a yanka hadaya akwai mutanen ma'ana masu zuwa da basu kashe kudi wani gama kudin dalli kudin kudin rashin san wa abin ne kudin yana da kasan kudin da yi amma su wasu ifirari don kasa yanka dabba ya su ifirari kadai don shi ba a yanka amma tamattu iri kirari na yan yanka shi ne kenan da gaya maka hali ga mace mace kana bara ya ka yaka ifirarin ka amma mace kana bara kudin hada ya kaga ya ka ifirarin ka shi kenan amma in dai ba wannan ba an so ka yi umara ka warware ka shiga harkokin ga amma ka kai ka kawo karanta ziyara kana dawowa a har harami irin huta mina kai sabo ne a kin haji wannan shi ya hila da shi ka ci riba biyu ka yi umara ka haji ya ka yanka an baka yanka ba ka azumi ba ai akwai azumi kan bacin ko ka yanka dabba ko ka yi azumi goma ka yi uku a can in ka dawo ka yi bakwai gaskiya azumi goma ne da hali zaka azumi goma akan shiga saban ko shiga saban azumi goma a gaskiya idan babu gaskiya a kowa hada azumi goma da hali baka azumi goma ba kuma ka yankan shi to wannan shine bayanin wannan babi sai babu da ihram wa ma ya ta'allaqu bihi wannan wujul ihram ne irin kenan haramomin da ake niyya ake haji da ake akwai firadi akwai kirani akwai tafattu yanzu mun zai ga maka ita haramin yaya ne ake ta kuma me yake da alaka da wannan ita yin haramar yin ɗaukar ne ta aikin hajji shi zai maka bayani a kan shi ya fara an ibn umar radiyallahu anhu ma qala ma ahalla rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min inda almasjid muttafaqun alayh abdullah ibn umar yake ba da labarin cewa manzon sallallahu alaihi wasallama me ma ahalla ma'ana bai daga ba niyya ta haikin haji ko umara shine nan hilal labbaik allahumma hajjan ko umara shi ta kabar yake labbaik allahumma umratan annabi bi bi wannan daga ni lafazi na umara ko haji sai a daidai masallaci nan masallacin zulhu laifa a wajen a daidai nan yayi dan nan akwai sabanin magana magabata kan manzo Allah a ina yayi a masjidi yayi akan tudu yayi kan ina yayi malamai na cewa asalin abin da ya wakana kowa yana abin da gani wannan ya gani a lokacin da ya sallah ya yi masu cewa ya yi a kan wancan kan tudun wannan a annabi a nan ne ya hau dabbashi da ya ji daidai nan talbiya ce na ke talbiya amma asalin daga wannan matsalaci da kitabuwar ya ne shi sai ilaji ta labar galamun hajji ko amarata nan ne warkon shi ne da tabbata a matsalaci shi ne ta masu zuru lefa duk da shi ne a yau muke zawa kita ake wankan wannan ainiya kuma yanzu ma ku matsalaci illa shi matsalaci an ce akwai bambancin matsalacin zuru lefa sauran wurare daga wasu wasu wuraren ma ba matsalaci me asalin babu sharaɗin yin harama ya yi sallah iya cikin amma bai cikin sharaɗi asali ma annabi sallallahu alaihi wasallam sallama me yasa yi sallah a zulqulaifa ba dan harami bai yayi sallah ce ji malaka jibril ya sarko ya ce mini an mun umarni yi sallah raka'a bi a wannan kurin mai albarka a wurin ne aka ce dan wurin ne aka ce wurin sallar raka'a biyu an ce kenan ba dan musamman sa a wani wuri ne ba ka sallar raka'a biyu ba ba ta hauka ba dan zaka harami a takaice ne kenan to a wurin ne kenan da annabi sallar ake da ake da masjid kenan inda manzo Allah ya salla shi ne masjid zulu lefa kuma shi ma iya da hudud da aka mishi وأنا خلاد بن سائب عن أبيه رضي الله عنهما ذنك يا ذاك رتد كي انكزونا shi dai a wurin zululefa a nan ake labbai kalam hajjan ko amarka zululefa halladu bin sa'ib ke cewa na bi shi ko daga baban shi sa'ib kenan ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atani jibril fa amarani an amura ashabi an yarfa'u aswatan bil hidal yace jibril manzo Allah yace jibril ya zo mini ya mun umarni ni kuma umarci sahabbaina su daga murya da talbiya shine ahlal labbaik allahumma ajal ko labbaik allahumma labbaik daga murya talbiya kace daga murya talbiya kenan umarni ne ke an so daga murya talbiya magana kenan an so daga ta wa an zaid bin sabit radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada al-ihlali wa ightasala abinda shi kuma yake wannan ruwaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam me a tajarrud tajarrud hudda riga da wando kenan hudda kaya ko hudda kaya ya hudda kayan shi lokacin da zai harama ta aiki shi haji kuma yayi wanka yayi wanka ya daga murya ta dokan harami wannan ya kama kenan magana da ake cewa musabin a yi wanka lokacin harami illa magana da ake maganar a yau da ake samun matsala mutane sun doki zulhulefa a nan za ka yi wanka kuma ka sa haraminka dole ne a zo a yi ta layi wani iya sa haramin iya zir cikin mutane iya zir iya sa haramin ba iya ri ana rike mashi iya ba shi abin da ya kamata a nan mazala a madina ya wankan shi ba a nan ba wani sa haramin annabi annabi ya sa ya wanka a can gida ya wankan shi ya sa haramin shi duk a can ya yi a nan kurin sallah ce kunya ne kurin kurin sallah ce kurin sallah ce ake amma mutane a yau kurin kaman gazan wani mace bai da ba sai a nan zai wanka sa kaya nan a nan salama kayan shi dama annabi da musu bai ne dama dama annabi zan mai mace kayan shi dama zar ne dama da an samu annabi ya sa riga abin da ake mutum bai kama maka ba manzan Allah ya sa wando ba da yawan ba mai kama shi na ga wanda ma abin da aka samu kurin an ga ya so wando a kasuwa amma ba mai kama da manzo Allah ya sa wando kaza babu duk kayan shi kurin izarar ne kurin sai dai sajin lafiya ya sajin lafiya amma a dai annabi ya sa wando babu babu guri kama kan annabi sa wando sa wasu su sunna malaka suka masa wando suka sa wando gaba daya akwai wasu kawai mutane ya malaka sun masa wando sunna kenan kun babu wando sai annabi annabi tunda shi mai sunna annabi an sa bi ce kasa ba ya cikin kaya a gaba annabi an sa ba wani abu da ke ba annabi bai magana kan shi ba amma halaka ne halaka ne don iya cikin kayan ne annabi amma shi bai sawa ba dan kuma ta kakon shi ma samu ya su to sawa ta ce ga annabi sa wando kenan annabi da mun kai shi da yawa da mun kai shi ne da mun mai shi ne da mun da da ba wani abu da bai kuma abin da ga makon kai ne kanka sa riga da wando ban harami kenan a gida kana iya sa kayanka ka sa haramin ka yi wankan ka sa haramin ka ka zuba ruwanka da rigima shiga layin wanka ko wani abu ina da lawa ina da rajo to